أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم باو بي شريك من شريكه babin hukuncin cewa a mai- wanda suke tarayya shi da wani kamar a gida ko gona ko wani abu daban a ce ɗayan ya siyar wa ɗayan nasa rabar Mm.
shine bai shariki min sharikihi نعم abokin tarayya ya siyar da abin da aka yi tarayya a ciki ga abokin tarayyarsa
حدثني محمود حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال ya kaba daga jabir ibn abdullahi Allah ya kara yadda a gare shi kala jabir ibn abdullahi yace جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاعة في كل مال manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da damar cewa a yi riko da shuf'a a kowace dukiya kowace dukiya a iya riko da shuf'a a ciki ma'ana لم يقسم.
in dai ba a riga an raba ba ma'ana dukiyar da take ta mutum biyu نعم a ba a raba ba sai ɗaya daga cikin su ya siyar Mm.
to ɗayan yana da damar ya ce shi ne zai biya Na.
ko da ga wani aka siyar shi ya ce shi zai biya wannan shi ake kira shufa نعم shufa kenan wadda shari'a ta bayar da damar a yi ba da damar a shufa don a kare cutuwa ne domin gida naku ko biyu wanda ba a riga an raba ba idan abokin tarayya ka yi siyar ga wani can wanda zama da kai da shi ba zai yiwu ba ai an kware ka yayan sai a waye gari da kai da wancan din duk gidan ya fita daga hannunku ya koma hannun wannan shi yasa aka ce akwai damar ka ce kai baka yadda da cinikin ba sai dai kai ka biya amma fa wannan fi a cikin duk abin da yake ba a riga an raba ba tukuna shi ne fi kulle malin lami kusam amma an raba gida wannan kai wane ga bangaren naka wane ga bangaren naka to wannan ba a- ba maganar riko da shufa
فإذا وقعت الحدود idan an fidda iyakoki idan iyakoki suka afku وصرفت الطرق aka fidda hanyoyi kai ga ta inda za ka ringa fitowa kai ga ta inda za ka ringa fitowa فلا شفاعة to a sannan ba riko da shufa don an siyar ga wani kai wanda kake makoci ba ka ce dole sai dai kai a siyar ba Mm.
illa iyaka malamai suka ce ya fi kyau ko da a irin nan ko da dai a, ba dama shi wannan ya ce bai yadda ba amma dai duk da haka a fara waiwayarsa Mm.
ko ba komai haka din yana ƙara haɗa kai yana ƙara zumunta yana fidda ƙiyayya ko ƙulli cewa wani ma da zai sai da abinsa kusa da ni amma ko ya shawarce ni ko ina da bukata to kaga ka shawarce shi to ah, yanda kuma kasuwa ta kama to in shi ne ya kasa abu ya kai kaza a kasuwa amma shi ya ce sai kaza to ai wannan kana da hanzari ko ina ba kai ne ba ka waiwaye shi ba ka waiwaye shi shi ne ya kasa ko yake ganin shi ba zai iya biya haka ba da kuma abinda za ka siyar ko shi wanda zai sai da abu ai kokari yake ya ga abinsa ya yi daraja to
باب بيع الأرض والدور والأرود مشاعا babin a sai da ƙasa ko gidan daji wato a sai da kamar gona ko fulote ko gida ko hajja a wanda yake ta tarayya ba a riga an raba ba amma dai an san wannan rabi ne da shi wannan rabi ne da shi matsala ko wannan yana da biyu bisa uku wannan yana da ɗaya bisa uku ba a riga an raba ba to wannan ɗin ya ce shi ba za a sai da nasa me hukuncin haka حدثنا محمد بن محبوب حدثنا ابن الواحد حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال jabir bin abdullahi ya ce قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da yayi hukunci da shuf'a في كل مال لم a يقسم cikin duk wata dukiya da ba a riga an raba ba
فإذا وقعت الحدود amma da zarar an fidda iyakoki وصرفت الطرق an fidda hanyoyi فلا شفعة ba maganar ruko da shuf'a shi surifa akwai waya biyu akwai surifatil ruku akwai kuma surifatu da shadda akan ra Mm.
and dai ruwayoyin tabbatattu ne
حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بهذا وقال في كل مال لم يقسم a mutaba'a تابعه هشام عن معمر mm.
قال عبد الرزاق في كل مال a sha a tasar wayar yace fi kulli malin رواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري Mm.
باب اذا اشترى شيئا لغيره بغير اذنه babu me hukuncin idan mutum ya sai abu ga wani ba tare da izinin shi wanda aka saiwa ba irin wannan shi ake kira bai'ul furuli نعم ko shira'ul furuli نعم haka kawai dan karambani dan ya ji wani yana cewa zan sai kaza da ganin abin na sayarwa ya ce to bara in sai masa ko ko ya ji wani yana cewa in dai na sami mai siyan abin nan eh, mai siyan wannan abin siyar masa zai da ganin mai siyan ya ce ya si- shi bara ya siyar masa to irin wannan shi ake kira bai'ul furuli ko ishtira'uhu to menene hukuncinsa فرجيا idan ya zama shi wanda aka saiwa din ya yadda ya Mm.
hukuncin yake حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابو عاصم اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullahi Umar Allah قال ya kare da gare su ya karbo daga Annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce خرج ثلاثه يمشون mutum uku sun fito suna tafiya فاصابهم المطر a sai ruwan sama ya riske su akan hanya ودخلوا في غار في جبل dan su fake daga ruwan saman nan sai suka shiga a wani kogo a wani dutse فانحدت عليهم سهرة sai Allah ya kaddara wani katon dutse ya gangaro daga saman dutsen ya zo Ala.
ya rufe musu kofa idan ba wanda za a fita su kuma ga ba ba wanda ya san da su balle har ai magana ko ai wani hobbasa na a taimaka musu ba wanda ya san sun shiga kogon مم.
shi yasa magana ta kare fa مم. قال Ya- bazal alaihi salatu wassalam ya ce فقال بعضهم لبعض sai wasu a cikin su suka ce da sashe ادعوا الله بأفضل عمل عملتموه abinda kawai zami yanzu mu samu mafita abu ɗaya ne shine kowa a cikin mu ya tsaya ya roƙi Allah da mafificin aikin da ya aikata kowa ya tuna a rayuwarsa wani abu ne ya dan Allah Mm.
wanda yake ganin wannan ya fi komai in ya so ya tawassuli ga Allah da wannan aikin wannan shi ake kira a tawassul bil amal salih Na'am.
yin tawassuli da aiki na kirki Mm.
wannan ko da an suka ce a ba daidai bane a tawassuli da ashasu Mhm.
sun ce haka din daidai ne نعم billahi aka malamai suke cewa da sun gane ai sai su gane shi kansa ta sau- tawassul bil ashasi ai daga wannan bangaren ne مم.
domin duk wanda ya ce Allah ina roƙonka albarka annabi kai min kaza مم.
ɗayan biyu ko dai albarkar matsayin annabi a wajenka ko albarkar soyayyar da nake wa annabi sallallahu alaihi wasallam to a ciki wanne ne babu annabi ne bai da matsayi wajen Allah ko kuwa a'a wanda ya ce yana son annabi shine zaka ce a ba masoyin annabi bane ka ka ga zuciyarsa Eh, shi yasa tun da wancan ya inganta sun yadda ya inganta a tawassul bil amal ai wannan din ma bangare ne na a tawassul bil amali Na'am.
ko kuma a tawassulu bi sifatillahi ta'ala ko dai tawassuli ne da aiki ko tawassuli da sifar Allah a ciki ko ba sa jayayya a daya yasa yanda Shehu Muhammad Al-Hafiz na Misra yake faɗa cewa ai masu kokonto a wannan ma wani raunin ilimi ne ya afku gare su a wannan babu ko da malamai ne Na'am.
akan samu malami amma ka kawai a wata matsala kuma sai raunin ilimi ya afku gare shi ya zamo ya yi karamar fahimta a wajen kai ka ce ba shi ba shi bane kai ka ce ba shi bane to
فقال أحدهم sai ɗaya daga cikin su ya ce اللهم إن لي كان لي أبواني ubangiji ka sani cewa ni dinnan ina da iyaye ina da uwa ina da uba شيخاني wanda yake sun tsufa sun كبيراني ratattakwai وكنت أخرج فارعا na kasance ina fita zuwa wurin da ake kiwo in kiwon dabbobi na ثم أجيء sannan in dawo daga wajen kiwon فأهله in tatsi nono فأجو بالهلاب in zo da ƙwaryar da aka tatsi nonon a ciki فآتي به أبويا farkon zuwa na ba wanda nake fara dosa sai mahaifana su nake kaiwa wannan ƙwarya ta nono fa yashrabani sai sun sha ya ishe su summa asqisbiyata sannan bayan nan in shayar da 'ya'yana ƙanana wa ahli da iyalina Wamrati.
da matata duk sai bayan iyayena sun sha fata basu lailatan wani dare sai kiwo ya kai ni nesa na daɗe ban dawo ba na tsaro wata dare fajitu na zo gare su fazahuma na sai na imani tada mahaifan nawa har sun yi bacci qala a wannan bawan Allah ya ce fakaretu an na uqizahuma ga bai dace a ce in tashe su ba na ƙi in tashe su wasubiyatu yatadagawna inda rajlayya wato yadda zai zo nan gaba a kitabul muzara'a a wayarsa a can yace sai na tsaya a gindin kawunan su ba na son tayar da su ko ba na son a ce na ba ‘ya'yana sun sha ga iyaye ba su sha ba Mm.
alhali yara na suna ta bikirkiɗa suna kuka saboda yunwa inda rijilayya a gindin kafafuna baba ina nono baba ina abin da za amma ban kula ta tasu ba falam yazal zalika da abi wa da abuhuma wannan bai kushe ba tsa al'ada ta da al'ada su ni ina ta ganin 'ya'yana suna kukan yunwa ga abin da zan ba su su sha su ƙoshi yunwa ta kau amma ban ba su ba iyayena kuma ga su suna bacci ba su farka ba Mm. hatta bila alfajaru har sai da alfijir ya keto allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtiga wajhika ya ubangiji in ka san cewa na aikata wannan ne don neman yaddarka Mm. fa faruj anna furjatan nara min hasama Allah ina roƙonka ka yaye mana yayewa da za mu iya ganin sama daga wannan yiƙa inda aka buɗe mana Mm. qala a nan malamai suka ce yadda ya ɗin nan akwai ban mamaki kuma akwai wata magana a ciki saboda a tsarin shari'ar mu yadda abin yake ci da 'ya'ya gaba yake da ci da iyaye Ehen, wato domin idan da mutum zai kasa a ce in zai ci da 'ya'yansa a duk wata matsala yana bukatar dubu goma in zai ci da iyayensa yana bukatar dubu biyar to malamai na shari'a musulunci shi kuma ya zamo gaba daya abinda zai iya warewa don ci da 'ya'yan da iyayen dubu goma malamai na musulunci suka ce a to wannan sai a yi kokari a ga in a 'ya'yan nan akwai wani- wata hanya da za a bi ko kaka a ga an san yadda aka tattalin a ciki har a rage wani abun to sai a rage daga goma nan a ba iyayen amma in ba haka bai zama ba wata hanya ma to dole su magana iyayen a dakatar da ita a ci da 'ya'ya shine a tsarin a, shari'a ta musulunci to amma shi gashi ya gabatar da iyayen nasa akan 'ya'yan nasa Mm.
shi ne wasu malamai ma suka ce to ta yi su a shari'arsu akwai haka cewa a gabatar da nafakar iyayen akan nafakar yaya to Allah in ka san na aikata haka ne
ibtiga wajhika don neman yaddarka fa faruj anna furjatan nara min hasama daga sama daga gare ta kala manzo Allah ya ce ya fa fa buɗe faruj anhum aka bude musu dan kaɗan gwargwadon yadda za su ringa hangen sama
wa qala al-akharu sai ɗayan kuma ya ce Allahumma in kunta ta'lama Allah.
anni kuntu uhibbu imra'atan in ka san cewa ni din na kasance ina son wata mace min banati ammi wadda 'ya'yan amina ce ka shaddu ma yuhibbu rajulun nisaa irin mafi tsananin yadda namiji yake son mace mm na'am fa qalat sai na yi mata tayin na'am in lalata da ita ta ce la tanalu zalika minha ai ba za ka samu wannan ba daga gare ta hatta tudiya mi'ata sai fa dinare in za ka ba ta dinari ɗari wanda ba ta faɗi wannan ɗin ba sai da bukata ta kama ta ta rasa yadda za ta shine har ta faɗa masa haka fa sa'aytu bawan fiha Allah nan yace sai na ce kokari in tara dinari ɗarin hatta an sai da jama'atuha na tara dinari ɗarin falamma qa'atu bayna rijlaiha yayin da na ba ta dinaran ta yadda na zauna a tsakanin kafafunta qalat sai ta ce da taqillaha ni ka ji tsoron Allah wa la tafuddu kar ka al-khatama buɗe wannan illa bi yurki haƙƙihi.
sai da haƙƙinsa fa qumtu wa sai na tashi taraktuha daga wannan na kyale ta ba tare da ne komai ba fa in kunta ta'lama anni fa'altu zalika Allah fa in ka ce na ta'ajaika aikata irin wannan dan ne na aikata wannan ne dan neman yaddarka fa faruj anna ka yaye furjatan mana yayewa qala yace fa faraja anhum sulusaini sai aka yaye musu kamar biyu bisa uku ya zama saura ɗaya bisa uku
wa qala al-akharu to a- a a- a wajen am- addinin musulunci na in mace ta kai matsayin ba ta da abin da za ta ci ga yunwa tana neman kashe ta ko galabaitar da ita don ta yadda a yi ɓanna da ita ta samu abin da za ta ci aka ce wannan ba laifi yanda amma aka ce ta bar haka din ya fi kyau Mm.
gwamnata gwammace ko mutuwar ce ta yi amma dai don ta yi wajen allah ba ta da laifi kuma a nan duniya mun tabbata haka ne ta sa ta yi haka ne ya sa ta yi to ba za a ce za a yi mata haddin wanda ya zina ba na'am yadda za a ga shehu halil mai mutasar ya kawo haka a farkon babin nikahi ya kawo haka a farkon babin nikahi inda yake magana akan cewa shi am, a farkon babin dalaki a farkon babin dalaki inda yake magana akan cewa saki sai fa da yardar mai sakin aka yi masa dole wannan saki bai afku ba to sai ya kawo hukuncin dole a wasu matsalolin wanda ɗaya daga ciki wannan ya kawo cewa to wadda ta kai ka bauna haƙƙin matsayin ma ita ma ya zama ai kamar dole aka yi mata don ko rayuwa ce ta yi mata dole to lakin sabruhu ajmal amma dai ta haƙuri haka ɗin ya fi kyau sannan kuma ya kawo abu biyu wanda ya ce ko da za a ce in ba kai ba ba za a baka abinci ba wanda za ka ci sai dai yunwa ta kashe ka to wannan ba ka yi ba shi ne faɗar magana mummuna a janibin annabi sallallahu alaihi wasallam sai kashe musulmi sai ya kawo kuma na uku wanda yake shi ma dai tafiyar su ɗaya shine lalata ɓanna da wadda ita ma dole aka yi mata aka ce to wa'annan abu uku abu ɗaya ne zai sa a ce wanda ya- yana da hanzari shine in kashe shi aka ce za a in kashe shi aka ce za a in bai ɗaya daga ciki ba to wannan dan ya a dan ya yi ba laifi amma ban da kashe shi musulmi kashe musulmi wannan ma abin da yake wajibi a kansa ya haƙura shi a kashe shi in ba ka kashe wannan ba kai kashe ka za a yi. to addini bai halatta ka kashe shi ba goma ka bari kai a kashe ka na'am a yanzu saboda kiyaye rai ya sa kenan za a san ɓannar wanda za a ba su wani abu ko dukiya ko abin da ya kama da haka su saboda tafiyar ran wani a ga rashin hanzarin ya kai inda ya kai wanda ko bindiga aka rike aka baka wata aka rike wata in baka ruwan nan ba kai harin ka za a yi aka ce to ka hakura kai a harbe ka din ka hakura kai a harbe kanka kai da ka taɓa ran musulmi to
wa qala al-akharu ɗayan kuma ya ce Allahumma in Wani- kunta ta'lama anni sta'jartu ajiran in ka san cewa ni na ɗau wani ya yi min aiki in biya shi na surtu wani don ya yi min aiki in biya shi bi faraqin min zuratin zan ba shi wasaki guda na a, wa zan ba shi masaki masaki katon masaki na dawa
fa daituhu sai na ba shi bayan ya gama wa ba zalika an yakuza amma shi ya ce ba zai karɓa ba sai ya ce wai ai abin da na ba shi ba- bai bai masa ba bayan kuma ni ina ganin haka muka yi da shi
famatu ila zalika al-faraqi sai ne nufi zuwa wannan katuwar kwaryar fazaratu a wannan masakin na ɗibi duk irin da yake ciki na shuka shi
hatta ishtaraitu minhu baqaran wa ra'iyaha ina ta shukawa abinda duk aka girba sai in siyar in sake sawa a cikin jari har dai a ƙarshe ya kai na sai shanu daga abin da nake girba nasa da ma wanda zai na sai bawan ma da zai ringa kiwon shanun
summa jaa sannan daga baya mutumin nan sai ya zo fa qala ya ya abdullahi ce bawan allah adini haqi ka bani haƙƙina yadda ka ce za ka bani bani na haƙura fa qultu sai na ce da shi in dalik ila tilka al-baqari wa ya kawo wajen ra'iyaha garken can na shanu har wanda yake kiwon fa innaha laka gaba ɗaya naka ne
faƙala sai bawan Allah nan ya ce a tasta zubi izgili kuma za ka yi min
ƙala ya ce faƙultu sai na ce da shi masta zubika ma afta hazi ubika Mm.
ba na izgili da kai a nufin hamzatun kaddi ce Na'am.
wato mu- na murari'anci ne.
na'am To, walakin na halaka baki ɗaya naka ne Allahumma in kunta ta'lamu anni fa'altu zalika ibtiga wajhika ya kama kayan sadi ya kora bai ba kome ba akwai ruwa da take yi masa ta yin mato ko zai ɗebi wani abu a ciki ya ce a ni da nema kokari dukiyar ka taru me zan yi da ita ya ce ubangiji in ka san cewa na aikata wannan dan neman yardarka mm fa faruj ka anna yaye mana wannan fa kushfa anhum sai aka yaye musu gaba ɗaya yadda za su iya fita
babu shira'i wal bai'i mal mushrikina dacewar hadisin da babu shine faɗinsa in nista'ajartu ajira na'am domin a ciki ya nuna mutum ya iya tasarrufi a dukiyar wanda ya suhurta mm ko da shi wanda ya suhurta din bai masa izini ba to dole ne shi buhari yake so ya kafa hujja a kan cewa to ashe cinikin ma karambani daidai ne idan da shi wanda aka ce an siyowa ya ce ya yadda ko wanda aka ce an siyar masa ya ce ya yadda mm shi ne malakawa suke cewa bai ulfuruli ja'izu na'am a cinikin ya zarce to na'am kuma wannan kafa hujjarsa da haka ya gini ne akan cewa shar'u man qablana shar'un lana Mm.
shari'a al'ummar da suka gabata shari'a ce da hannu ma ta hada Mm.
Eh, am- ah, wanda malikawa da hanafiyawa akan haka suke Na'am.
za a ga ibn arabi maliki a guri da yawa a hakamin qur'an nasa yana bayanin cewa ai shar'u man qablana shar'un lana na'am amma shafi'awa suka ce samsam ba haka ba ne shar'u man qablana laysa bi shar'in illana sai dai suke ganin wannan inda za a yi zama shari'a mu cewa ba za a sallallahu alaihi wasallam ya kawo shi a matsayin yana yabo ga wanda ya aikata haka kuma ya nuna haka din ashe daidai ne shi yasa ashe ya halatta din ma a shari'a mu shi yasa su a wajensu ta fuskar ikirarin nabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zama shari'a gare mu amma in ba don haka ba da bai ba shari'a ba ne a wajen mu. to Mm. babu shira'i wal bai'i mal mushrikina ga babin yin ya kasuwanci tare da wanda ba musulmi ba a siyar musu ko a siya mm, tare da wanda ba musulmi ba wanda yake tsakaninsu da musulmi ake ganin akwai yarjejeniya ta a zauna lafiya wa alil harbi kai Mm.
ko da ma kafiran da yake tsakaninsu da musulmi ba wata yarjejeniya
حدثنا ابو النعمان حدثنا مؤتمر بن سليمان عن أبيه عن أبي عثمان عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال yace abdulrahman da abi bakar Allah kare da a gare su yace كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم muna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ثم جاء رجل مشرك sai ga wani mutum kafiri ya zo مشآن a wanda shi wannan mutumin mai tsawon gashin kai طويل doko بغنم ya يسوقها zo da dabbobi yana korota فقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yace da shi بيعم أم أدية wannan zaka siyar mana ne siyarwa ko ko kyauta ce
أو قال أم ko هبة cewa ko kyauta ce ka kawo mana قال yace لا بل بيع sai kafirin ya ce ni ban kawo muku kyauta ba sai dai in za a siya a siya fashtara minu shatan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akuya Mm.
daga awakan nan da kafirin nan ya koro wato ne ya nuna kenan ashe cinikin kafiri daidai ne da tabbatar da mulki gare shi idan cewa abin da aka gani a hannunsa za a ɗauka nasa ne kuma ya nuna cewa ashe ko kafiri ne ya kyauta a karɓa kenan na'am a karɓa kenan don kafiri ya ba da kyauta a karɓa kenan so da akan yi tambaya to a lokacin ma wani abu ne na alheri ake wanda ya shafi addini ana gina makaranta ta ƙur'ani ko ta islamiyya ko ana gina masallaci wani kafiri wani dalili nasa ko siyasa ko abin da ya kama da haka ya ɗau mankudan kuɗi ya ce ya bayar to me hukuncin wannan ba shi wannan ya shiga cikin kyautar kafiri Na'am.
kuma ai inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-dina bi rajulin fajiri Na'am.
Allah ka karfafa addini da mutumin da yake ba na kirki ba Mm.
ai kafirin ne har ma ya gama ya mutu kafirin amma kuma gashi Allah ya karfafa addini da shi ya ɗau wata gudunmawa babba ya yi a addini shi yasa ba a ce ainihin kafiri ne ba bai halatta a karɓa ba sai fa in an hangi wani abu daban wanda zai iya kawo ɓanna ga musulmi to wannan kuma ai ko musulmi ne ma zai bayar in dai ana hangen wata ɓanna ga musulmi to ai wannan bai halatta a karɓa ba yayin ballanta na wanda yake kafiri kuma aka samu saɓani tsakanin malamai menene hukuncin wanda shi mafiya dukiyarsa haramun ce to me hukuncin ai mu'amala da shi wasu kamar irin su hassanul basari suka cewa a to ai ba laifi inda kai ba ganowa kai daga haramun din ne tsantsa ya ɗauko ba ko da dai galibin mu'amalarsa haramun ce suka ce ai ba ga- gashi ubangiji ya faɗa a haƙƙin yahudawa ba cewa a kano na lissuhudi amma kuma an hana a yi har- a yi ciniki ne da su gashi ko an ce su masu yawan cin haramun ne Uhum, shi ya sa ba an gani ba to ba daidai ba ne a ce ba za a yi ba amma imam shafi allah ƙara da gare shi yace ni kan ba na son a yi mu'amala da wanda ake ganin mafi yawan dukiyarsa haramun ce ko ko duk sana'ar da yake wadda take ba daidai ba ce a shari'a amma in har cinikin ya afko ba a bata ba in ji imamin shafi to dai in aka duba za a ga malamai musamman a shehu bello ah, da mahaifinsa shehu usman akwai littattafan da suka yi akan hukunce-hukuncen mu'amala da kafirai ko waɗanda ake ganin mafi yawan dukiyarsu haramun ce to kuma wannan hadisin wato nan gaba ma zai kawo shi a kitab libatin da kitab al'ima haka ma imam muslim allah kare da a gare shi ya fidda hadisin a kitab al'ima to
babu shira ilmam mamluki min alharbi babu hukuncin sayan bawa daga kafirin da yake ba wata yarjejeniya tsakaninsa da musulmi
wa hibatihi da hukuncin ba da kyautarsa wa itiqihi da hukuncin yan tashi
wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama li salmana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da salman al-farisi katib ka je da mai gidanka ku yarjejeniya kan abin da za ka ba shi ya zamo ɗa
wa kana hurran fazalamuhu da can salmanin farisi ɗan amma mutane suka zalunce shi wa ba'uhu suka sai da shi ya fito ne shi jin labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ko neman gaskiya har a ƙarshe ji labarin manzo sallallahu alaihi wasallam yana ta karaɗa duniya akan neman manzon Allah har ya gamu da waɗansu kawai za su ga ai abin da za su yi su yaudare shi aka yaudare shi da sunan za a kai shi inda zai sami shari'a aka mai da shi bawa aka sai da shi amma manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce ai kai ba bawa bane kakkace ma za ku yi wani magana daura fansa da su a ita ka je ku yi magana daura fansan in ya so ka biya
wasu biya ammarun wasu haibun wa bilalun an tam- an kama ammarun yasir wanda shi wato daga kabilar ansu ne eh, wato eh, wato aka aka aka aka aka aka aka aka kamo shi amma su alamun da mutane suka ce "Ah, abin da yake akwai ba wai kamo shi akai ba ya zo dai mahaifinsa ne ya zo makka ya yi abuta da banu mahazo ne sai suka auren masa mace sumayyatu wanda ita sumayyatu din nan barariyarsu ce shine sai ta haifa masa ammaru amma ta yi abin da ya sa shi buhari ya ce wasu biya ammaru saboda da aka haife shi sai suka mai da shi kamar bawa ya zama su ne masa mu'amala kamar yadda ake wa bawa ganin cewa ai mahaifiyarsa ita ce su mai yato bai wasu ce da can bai wasu ce to
wasu haibun da kuma su haihu wanda shi ammaru yana cikin farkon wanda suka gamu da azaba saboda musulunci da shi da mahaifiyar tasa da uban nasa gaba daya wanda su biyun nan duk shahada ma suka da shi ya sirru din da ita su mayyato akan addini akan addinin musulunci cewa su ba za su taɓa yadda ba aka kafin suka ce musu azaba har suka gabayar haka nan sahibin musulmanin a romi to wato shi balarabe ne asalinsa amma rumawa ne suka kama shi yana karami sai kuma a ƙarshe wani mutum daga banu kalmin ya siye shi ya kawo shi makka ya siyar da shi sai ablamin jar'a ya siya sai ya yanta ya yanta shi to wato shi suhaibu ya musulunta shi da amaru tun sanda manzala sallallahu alaihi wasallam yake koya a gidan arka wato tun farkon bayyana musulunci wa bilalu da bilalu ibn rabahi habashi wanda yake mai kiran sallah da mahaifiyarsa kuma sunanta hamamatu wanda sai sai abubakar allah kara da gare shi ya siya daga hannun kafirai saboda azabar da suke masa akan ya yarda da cewa allah ɗaya kuma ya yanta shi Allah ya sauka a cikin lamarin sayyidina abubakar wasu jannabu hal hatta allazi yuti ma lahu yatazakka na'am kafirai suka rinka cewa yau abin da ya sai shayi yanta wani abu ya masa na alheri tun dadewa sai Allah ya saukar da cewa ba haka bane yayi ne kawai dan Allah wa ma li ahadin indahu min ni'matin tunsa illa tigaa wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarra
وقال تعالى ubangiji tabaraka wata'ala ya ce والله فضل بعضكم على بعض في الرزق Allah shi ne ya fifita sashen ku akan sashe dangane da samun duniya za a samu mai kuɗi a samu talaka a sami wanda koyaushe yana cikin dukiya akwai waɗanda kuma su suna cikin kuɗin amma ba nasu ba Eh, akwai kuma wanda ma gaba ɗaya ba kuɗin ba nasu ba na wani ba a hannunsu
فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم yanzu su masu kudin nan ana zaton za su ɗau kudin nasu su ba wa'annan bayan nasu ana za su ɗauka ai wani bawan ma in ya ci kaɗan ma a ciki ya gamu da azaba Eh, ya gamu da azaba to kuma sai abin da yake mulkin Allah kawai ku ɗauka ku ce za ku ba wani mulkin ku ku ba ku yadda kun ba wani ba sai mulkin Allah Allah da yake mahalicci ku ɗauka halittarsa ku ce ai wani ne yayi ko ku ringa nuna cewa ai wani ne ya cancanci a bauta masa alhali bai halicci komai ba Allah shi yake halitta فهم في سواء a ce da su masu kudin da waɗanda suke bayan su masu yi musu tasarrufi da kudin sun koma daidai a kudin haka din na yiwa ai baya yiwa
أفبنعمة الله kai يجحدون kafirai me yasa ba sa ganewa ne irin ni'imar da Allah ya musu suke musu ne da suke sanya abokin tarayya gare shi
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزنادي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال abu hurairah Allah ya kare da gare shi yace قال النبي صلى الله عليه وسلم sallam ya ce هاجر إبراهيم عليه السلام بسارته ya yi hijira da matarsa saratu ana faɗa saratu shi ya fi yawa ana faɗa kuma saratu da shadda
فدخل بها قرية ya فيها shiga wani ملك gari da ita matan nan tasa saratu wadda mafi yawan malaman tarihi sun ce misira amma ibn kutaiba ya ce joda da akwai wani sarki daga sarakai a garin أو جبار من الجبابرة ko wani mai mulki daga masu ji da mulki masu takama da mulki فقيل aka ce da sarkin دخل إبراهيم بامرأة akwai wani ana ce da shi ibrahim ya shigo kasarka da wata mace هي من أحسن da النساء kafin ka ga mace mai kyanta da wuya tana daga mafi kyan mata فأرسل إليه sai sarkin ya aika ga ibrahim أن يا "Sai إبراهيم kai ibrahim من هذه التي معك wannan kuma da take tare da kai wace ce قال أختي sai annabi ibrahim ya ce yar uwata ce ثم رجع إليها sannan annabi ibrahim ya koma wajen sara فقال ya ce لا تكذبني galat kazbi hadisi na ba sarki labari da cewa ke yar uwata ce na san abin da yake nufi ya karbe ki tun ya kin je wajensa ya tambaye ki meye matsayin ki a wajena ki ce ke yar uwata ce nan ko kina cewa ni mijinki ne to ai kashe ni zai kai tsaye
fa in akhbartum fa inni abartum annaki roti ni na basu labari cewa ke yar uwa ta ce Mm. wallahi in alal arad mu'minun gari wa gairuki na rantse da Allah lamarin da sha'anin ba wani mummuni a duniyan nan a yau in ba ni da ke ba shi yasa aikin ga kin zamo yar uwata a addini
fa arsala biha ilayhi sai annabi Ibrahim ya aika da Sara ga sarkin nan fa qama ilayha sai ya tashi gare ya sarkin ya doshi inda take fa qamat sai tawabbau sai- sai da sara ta tashi tana alwala Wa tusalli.
Wato ta tawarro ne aka shafe ɗaya ta roma bi ta ainihin fili kari kuta sarfi ya alata ka ta bayyana ne na'am tana sallah tana roƙon Allah fa qala allahumma in Tace, "Ya kuntu Allah, amantu bika ya wa bi Ubangiji, rasulika in dai na ba da gaskiya da kai na ba da gaskiya da manzanka annabi Ibrahim wa asantu farji illa ala zawji na kiyaye al'aurata ba wanda ya taba in ba mijina ba fala tusalli alayya al kafira kada ka sallata kafirin nan ya samu taba wani abu a jikina fa gudda ai yana tasowa wajen sai ya ringa makyarketa yana numfarfashi hatta rakada bi rijlihi har ya ringa motsawa da kafarsa kamar wanda yake shure-shuren mutuwa
qala al araju a rajo ya ce qala abu salamatu min abdurrahmani inna ba hurairata qala aba huraira ya ce qalat sai ta ce allahumma in yamut yuqalu hiya qatalatu allah yanzu wannan bawan naka kuma wannan hali da ya shiga in ya mutu cewa za a yi aini na kashe shi Eh, in ki wannan shure-shure da yake in ya mutu kuma cewa za a yi ni na kashe shi sai ya zama na kubuta daga wani abun ban kubuta daga wani ba
فأرسل sai jikinsa ya saku ya koma yadda yake ثم قام إليها sannan da sarki bai daddare ba sai ya sake tashi ya doshi sara فقام توضأ sai وتصلي ta tashi sai alwala ta yi sallah وتقول tana cewa اللهم إن Allah كنت ni آمنت ne na بك ba da gaskiya da kai na وبرسولك ba da gaskiya da manzanka annabi Ibrahim وأحسنت na فرجي ki إلا على al'aurata sai زوجي ko ga mijina فلا تصلي ba علي هذا wannan الكافر kafirin ya samu dama a kaina فبدأ sai aka sake shaƙe shi ya tsaya yana wannan shure-shuren حتى ركض ai برجله zama yana shure-shure da kafarsa قال عبد الرحمن Abdurrahman ya ce قال أبو سلمة قال أبو هريرة ya ce فقالت sai ta ce اللهم إن Allah.
يمر in in wannan sarki ya mutu yau فيقال za هي a ce ai قتلته ita ta kashe shi فأرسل في kenan sai الثانية aka sake shi a mara ta biyu أو في ko a الثالثة mara ta uku فقال sai ya ce sannan ya daddara ya ce والله ما أرسلتم إلي إلا a شيئا wallahi aljana ku aiko mu ko kawo mun aljana ارجعوها إلى إبراهيم ku عليه mai da ita السلام wajen ibrahim ku mai da ita وأعطوها آجرا ku ba ta hajara فرجعت إلى Sai ta إبراهيم koma عليه zuwa ga السلام annabi ibrahim alaihi salam فقالت ta ce أشعرت ka san أن الله كبت الكافرة Allah ya dan kwafar da kafirin nan ya kaskanta shi وأخذ ya مولدة ba mu kyautar baiwa
حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها Mm, wato wannan hadisin ya kunshi shararuri da yawa ya kunshi hukunce-hukunce da yawa Ah, ah, akwai cewa kyautar kafiri ingantacciya ce kenan don wannan baiwa ai kafiri ne ya bayar da kuma cewa don an karɓi kyautar sarki wanda yake azzalimi ba lalle a ce wanda ya karba ai yayi laifi ba da kuma cewa bayan Allah managarta ba sa gamo da nau'o'in ba sa rabo da nau'in ittila'i ba don komai ba don a ɗaukaka darajar su kuma hadisin ya kunshi cewa faɗar kinaya a magana don a samu kubuta ba laifi ba ne Eh, annabi ibrahim ya fito fili ya faɗa wa sarki cewa saratu matarsa ce ba ya ce a yan uwarsa ce don dai a samu kubuta wannan hadisi nan gaba zai zo har a waje uku a littafin nan zai zo a kirabi hibati da kirabi eh, eh, eh, wato ikirahi da kuma a hadisul anbiya نعم to حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت aisha allah ya kare da gare ta ta ce اغتسم سعد بن أبي وقاص وأبو wani rabi wa بن ɗaya daga cikin mutum goma da annabi ya masa albishir da aljanna da abdurrazzaq ata dan uwan sayyida saudatu matar manzo sallallahu alaihi wasallam sun yi husuma fi gulamin a wa- game da wani yaro sunan yaron abdurrahmani
faƙali sadun sabi ya ce haza ya rasulallah ibn akhi wannan ya rasulallah wannan yaron ya rasulallah dan dan uwana ne utubata bin abi wa Dan qasim abi waqas ahida ilayya yemin alkawari yemin wasiya annahu ibnuhu cewa ɗansa ne cewa shi yi wa uwar ciki unzur ila shabayhi ya rasulullah dubu yadda ya kama da usbatu duk wanda ya san usbatu ya ga wannan da ai ya san ɗansa ne wa qala abdu ibn kuma zamata abdul zakata ya ce haza akhi ya wannan ɗan rasulullah wana ne ya rasulallah wulida ala firashi an haife shi abi ne akan shimfiɗar ubana min daga walidatihi kuyangarsa فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى Ya duba شبهه zuwa kamar yaron nan فرأى شبها بينا daga بعتبة ya yi kama kwarai a fili da usbatu فقال sai ya ce هو لك يا عبد a ɗan uwanka ne kai abu الولد للفراش ai da na gidan da aka haife shi ne da na gidan da aka haife shi ne ba za a haifi da a wani gida wani haka kawai ya daga waje ya ce yo ai shi ya cikin dan ma aka haife shi a saurare shi ba A'a. sai dai in mai gidan ne ya ga ya kore dan ta hanyar da ake bi a kore ta shari'a Mm.
amma dai ba da awar wani na waje za a saurara a irin wannan ba
وللآهل الحجر wanda ya zina ya furci da bakinsa cewa zina ya to me hukuncinsa a jefe shi
وتجب منه يا سودة بنت زمعة yadda ke saurato amma kake da na ce dan gidanku ne dan babanki ne ki ce za ki bayyana kanki gare shi ya zamo dan uwanki a ko kaɗan ki ki dinga rukon tsari daga gare shi ke saurato shi yasa nan akwai abin da ake kira imamu jalilai ne ko ko mura'atul abin da ya kama da abin da ake kira mura'atul hilali a dubi abu ta fuska biyu wata Mm.
kowanne a ɗauki wani ɓangare a ciki kamar da matsalan malikawa suka ce wanda ya aure na shigari auren ɓatacce ne amma suka ce idan da a ce kafin a ɓata har ɗaya daga cikin su ya mutu to za a ba da gado sai ɗan ya gado kaga kenan taurin sun yadda auren ɓatacce ne amma taurin kuma suka yi wani hukunci daban don wani hadisin da ya hujja ne akan irin waɗannan matsaloli نعم فلم تروا سودة قد saboda ba ta taɓa ganin yaron nan ba
حدثنا محمد بن بشار ba ta taɓa barinsa ya ganta ba haddasana muhammadu bashari حدثنا غندر حدثنا شوبة عن سعيد عن أبيه قال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لصهيب ya ce da suhaibu اتق الله ka ji tsoron allah ولا تدعي إلى غير أبيك ka ce za ka sake dangana kanka ga wani daban ba mahaifinka ba shi suhaibu yana da'awar cewa shi balarabe ne daga banu nimir to
فقال sai صهيب suhaibu ya ce ما يسرني أنني كذا وكذا "Uhum, وأني قلت ذلك ni a ce za a bani kaza da kaza a ce na dangana kaina ba ga ubana ba ba zai min daɗi ba ai duk abin da za a bani daman ni ba wanda zan dangana kaina ga wanne daban ba ba ubana ba
ولكني سرقت وأنا صبي amma bara ka ji abin da ya faru gare ni an sace ni ne ina yaro ƙarami wato an ce ubansa yana wa kisra sarkin farisa aiki Ah, to sai wato gidajensu kasarsu a kasar mosul wajen arewacin iraki suna dab da kasar romawa ya sa romawa suka kai hari sai aka kama su haibu yana yaro karami sai ya tashi a wajen romawa sai ya sa ya tashi yana maganarsa ba ta fita sosai
حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن هزام أخبره أنه قال shi ya sa shi dai asali balaraba ne amma kuma zamowar ya tashi a wata ƙasa harshensa ya sauya ya bi nasa shi yasa da ya dawo cikin laraba amma sai ya zama harshen nasa baya fitowa sosai baya fitowa sosai to حدثنا ابن ماني أخبرنا شعيب الأنصاري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن هزام حكيم الإسلامي أخبره يا باشا العباد أنه قال يا رسول الله يا شيخ يا رسول الله أرأيت أمورا كنت أتحنث ba ni labari game da wasu lamura da nake yin ibada أو أتحنث بها ko nake yin ibada جاهلية da ita tun zamanin jahiliya من صلة daga sada zumunci da وعتاقة yan bayi da وصدقة yin sadaka هل لي فيها أجر yanzu da na musulunta wayannan duk na yi ne kafin in musulunta yanzu da na musulunta wannan abin da ne kafin in musulunta za a bani lada
قال حكيم رضي الله sai عنه mu yace قال رسول الله صلى الله عليه sai وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace أسلمت على ما سلف لك من ai خير ka musulunta kana rike da duk abin da ka gabatar na alheri duk abin da kai na alheri ai yana nan tare da kai alhamdulillah sun tashi ba- babu babu- ba- babu junudin na jin ko
shi wancan ne da aka san yana mu'amala da haram Mm.
to kansa tunda da wata zama kamar shi ba ha ba kamar da an san aiki aka faɗa aka ce ya halatta wajen malamai da yawa yau in ka ga cewa lalle daga harabin ɗin ya ɗauka ya ba amma in ba haka ba ka kyale shi haramun kansu ya ɗaukar wa kansa No.
Mhm, akwai waɗanda suke ganin cewa ba daidai ba ne a kan kyau wasu da yawa suna ganin a in dai ba ka gani kurukun cewa daga haramcin ne ya ɗauka ba ka ba ka aiki